شهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وأنمي مالي بزكاتي أطهره برضا الله للفقراء المساكين أعطيهم حقا لله الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب بجنة ربي أذكرها بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين والحج وقوف وطواف حشر أصغر في الدنيا لغني وفقير لا فرق يكون أمام الله بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Mai sauraro barkamu da sake kasancewa ta cikin wani sabon shiri na addini da rayuwa wanda ke zuwa muku daga nan gidan Radio Sawaba FM wanda ke yada shirye-shiryenta akan mita 104.9 a zangon FM daga nan gida mai namba 4 da ke kan titin garin Gabas a cikin garin Hadeja a jihar Jigawa kuma a tarayyar Najeriya. Sunana Abdullahi Muhammad Gandu nake farin cikin kasancewa da ku ta cikin wannan shiri mai tarin albarka wanda bisa ɗabi'a shine da ke tattaunawa da manya-manyan malamai masana fannoni daban-daban na addini da kuma rayuwar al'umma domin tunasarwa da faɗakarwa har ma da ilmantar da al'umma din yadda za su gyara abubuwan da ke kewaye da su da kuma yadda za su ci riba zaman tare da dai abin da ya kama da haka domin dacewa da babban rabo a gobe kiyama da kuma anan duniya din wanda hakan ta sa muke gayyatar malamai mabambanta a bangarori daban-daban na ƙasar nan da ma wasu ƙasashen da suke kewaye da mu wanda a yau insha Allah za mu kasance da Dr. Mansur Isa Yalwan wanda ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai na wannan ƙasa mai albarka kuma limamin juma'a ne na masallacin juma'a na babbar jami'ar najeriya wato wacce ke garin bauchi wato abubakar tafawa balewa university da ke garin bauchi sannan kuma babban malami ne a babbar jami'ar najeriya har wa yau wato jami'ar bayero university da ke garin kano wanda a yau kuma insha Allahu za mu tattauna kan batutuwan da suka shafi waɗanda tanade-tanade ya kamata a ce musulmi ya yi domin tunkarar wannan wata mai alfarma da ke tunkarar wato watan ramadana kasantuwar mun yi nisa a cikin wannan wata da muke cikinsa muna ƙoƙarin yin ban kwana da shi da kuma abubuwan da suka yi kama da haka ɗin don haka za mu ji daga bakin dakta abubuwan da ya kamata a ce musulmi ya ɗabi'antu da su a cikin waɗannan kwanaki da suka rage da kuma farkon kamawa shi na watan na ainihin ramadana din domin dacewa da abubuwan da suke ciki sai a kasance da mu inda za mu kasance da dakta akan wara salula wanda a cikin shirin za mu ba ku damar shigowa domin tofa albarkacin bakin ku ta hanyar yin tambayoyi da kuma ƙarin bayani har ma da tunasar da mu wasu abubuwan da mu taɓo ba wanda haka insha Allah zai ba da fa'ida mai matuƙar amfani wanda kowa da kowa kuma zai amfana a ciki sai ku kasance da mu akan mita 104.9 a zangon FM sannan kuma za ku yi lalubar mu ta lambobin waya kamar haka 070044541049 da kuma 070045441049 kada a manta dai ana tare da shirye-shiryen gidan Radio Sawaba FM mai hada shirye sa akan mita 104.9 a zangon FM daga nan gida mai namba 4 da ke kan titin garin Gabas a cikin garin Hadeja a jihar Jigawa a tarayyar Najeriya inda za mu kasance da Dr. Mansur Isa Yalwa a cikin shirin addini da rayuwa sai a ci gaba da kasancewa da mu.
بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين وأكلم ربي خمسا أطهر To, a- a- assalamu alaikum.
alaikum salam wa Na'am.
rahmatullah Na'am, Dokta, barka da kasancewa da mu a cikin wannan shiri mai albarka.
masha Allah barkanmu da yammaci Na'am, barkanmu da kokari.
Barkanmu da gaisuwa gare ka da sauran abokai masu gabatarwa da Na'am.
kuma ainihin mai gidan rediyo mai albarka da dukkan masu sauraro Na'am.
Allah ubangiji ya mana albarka gaba daya ya karba mana kyakkyawan aiki ya gafarta mana mummuna Na'am, to muna godiya Dokta, Allah ya saka da alkhairi.
na'am A a gurguje saboda duba da yanayi na lokacin ya fara lissafawa da kansa mun ci kusan akalla minti goma yanzu a cikin shirin.
na'am Uh, akwai batutuwa na wannan wata watanni guda biyu wato wanda muke kokarin ban kwana da shi da kuma wanda muke kokarin yin maraba da shi wato na Ramadana wanda dukkanin su watanni ne guda biyu da suke da tarin alkhairai uh, waɗanda ake so musulmai su rabauta da abubuwan da suke ciki har ma da waɗanda ba ma musulmin ba akwai alfarma da shikima da abubuwa da suke iya samu a cikin waɗannan watanni guda biyu Uh, da farko za mu fara da na farko tanadi da ya kamata a ce musulmi ya yi a cikin wannan wata da kuma shiri da ya kamata yi na tunkarar shi babban wata mai babbar alfarma wato watan ramadana duba da ya riga shi wannan wata da muke ciki ya riga ya ja shin wani tanade-tanade ya kamata a ce musulmi ya yi dangane da tunkarar waɗannan wannan wata da muke ainihin uh, tunkararsa na'am bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah babban abin da kowane bawan Allah mumini ya kamata ya yi kokarin tanadi da shi domin shiga wannan wata mai abu albarka watan Ramadan shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran Mm, hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan shine taqwa na'am.
a babban guzuri ga kowane mumini a koyaushe na kowane alkhairi shine taqwa Mm, shi yasa Allah madaukakin sarki a dangane da aikin hajji yace wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa shi yasa dangane da azumi yace babban abin da yasa aka dora mana azumi mm, shine saboda mu samu taqwa ya Na'am.
ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun mm, sannan kuma bayan Allah madaukakin sarki ya jero ayoyin da suke magana akan hukunce-hukuncen azumi mm, sai ya cika su da maganan takawa wa yubayyinu ayatihi lin-nas la'allahum yattaqun mm, wannan ya nuna cewa babu abin da bawa yake bukata dangane da Ramadan sama da kokarin samun wannan takawa wanda sanadiyar sama aka shar'anta shi kansa azumi mm, kuma ba gare mu ba har waɗanda suka gabace mu ma domin neman wannan takawan ne na'am.
Ah, don haka babban tanadi ya zama daga zuci da kuma gabbai Na'am.
daga zuci shi ne tsananin wato jin tsoron Allah da kuma tunani akan haƙƙin da Allah maɗaukakin sarki ke da shi ke da shi akan mu shin mun sauke da kuma yin ƙoƙarin yin muhasaba akan kan kanka Mm, wato shin haƙƙin da Allah maɗaukakin sarki zai tambaye ka ka samu ka'idar sannan kuma tunani akan me ka tanadar akan gobe mm.
ya ayyuhan ladina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad Na'am.
wattaqullah inna allaha khabirun bima ta'malun Allah ce ya waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah sannan kowace rai ta yi wa kanta lissafi ta duba ta ga me ta shirya saboda gobe Na'am.
don haka wannan ya nuna cewa tsoron Allah din nan da Allah ya fara da shi ittaqullaha wal tanzur sannan ya gama ya ce wattaqullah wannan ya nuna cewa takawa ita ce a farko takawa ita ce a ƙarshe Na'am.
kuma muna matukar buƙatar wannan takawa din saboda wato da ita ayyukanmu za su zama har Allah ya karba a cikin Ramadan domin duk wanda baya da takawa ma zai yi aikin banza ne Allah ba zai karba ba Mm.
don Allah ya ce inna ma yatakabbalu Allahu minal muttaqin Mm.
waɗanda Allah ke karɓar aikinsu su ne kawai masu takawa Mm.
sannan kuma wannan takawa ɗin da ita za a samu shiga aljanna Na'am.
kuma ana yin azumi ne saboda ƙoƙarin neman aljanna Mm.
hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a aljanna akwai wata kofar da ake ce mata rayyan.
na'am Ba wanda zai shiga ta wannan kofa ya je aljanna sai masu azumi.
Mm, To kuma shi kuma wato ita kuma aljanna mm, ba a samun ta sai da wannan takawar. Don haka ita ce take haɗuwa ta jawo azumin har azumin ya yi amfanin da zai iya sa ka samu kofar shiga aljanna.
mm, Ubangiji mu maɗaukakin sarki ya ce aljanna gaba ɗayanta an tanadar da ita ne ga masu takawa.
na'am Allah maɗaukakin sarki ya ce wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa Mm.
jannatin wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin.
na'am Allah ya ce ya tanadar da ita ne ga masu takawa.
mm, Allah ce kul a unabbi'ukum bi khairin min zalikum lilladheena taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha sannan Allah madaukakin sarki ya ce inna lil muttaqina mm, inda rabbihim jannatin na'im inna lil muttaqina mafaza innal muttaqina fi jannatin wa uyun innal muttaqina fi jannatin wa na'im innal muttaqina fi jannatin wa nahar na'am da sauran ayoyi da Mm.
yawa a cikin alkur'ani da suke nuna mana cewa masu takawa kadai ke samun aljanna na'am to babban abin da ya kamata mu yi tanadi da shi shine wato mu yi kokarin samun takawa na'am to wannan takawa ne ake nufi da ita a Na'am.
takaice mm, takawa abin da take nufi shine wato a- abin nan a cikin zuciyarka ya zama akwai tunani na ubangiji ta hanyar tsoro da kwaɗayi na'am waɗannan abubuwan biyu sai sun haɗu kafin takawa yake tabbata mm, kwaɗayi na neman samun abin da ke wurin Allah na alheri tsoro da fargaba na jin tsoron fadawa cikin hukumar Allah na'am kwaɗayi da ƙauna da kake da ita ga Allah sai su haɗu sai su sa ka ka rinka aikata aikin alheri wanda zai kai ka aljanna mm, tsoro da fargaba sai su tsoratar da kai ka wato su raba ka da hanyar shedan da kuma aikata laifuka domin kar ka fada cikin fushin Allah da kuma iƙabinsa Mm.
wannan shi ake nufi da takawa na'am kuma takawa asalin tushenta a zuciya yake mm, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce attaqwa hahuna takawa a zuciya take na'am sannan kuma sai ta yi naso a cikin ayyuka mm, Uh, dukkan ayyuka da muke yi waɗanda muke neman kusanci zuwa ga Allah ta hanyar su waɗannan ayyuka musamman wato guda hudu al'amalul kalbiya da wato amalul lisan da amalul jawarih da amalul da al- da amal maliya waɗannan ayyuka guda hudu dukkan su su suke nuna takawa ashe tana nan tunda ita ba ganin ta ake ba aikin da za ka yi ta hanyar eh, aikin bautar Allah ta hanyar zuciya jin tsoron Allah jin kunyar Allah kaunar Allah eh, abin nan eh, abin nan jin fargaba akan haɗuwa da Allah da yawan tunani akan ni'imomin Allah da yawan godiya wa Allah a cikin zuci waɗannan kaɗan daga cikin su eh, eh, kaɗan daga ciki kenan wa- Allah da zuci na'am ko bautar Allah da harshe mm, yawan karatun alkur'ani yawan zikiri Mm.
yawan umarni da kyakkyawan aiki da hana mummuna da yin nasiha da faɗar gaskiya eh, da sauransu na'am sannan sai kuma ayyuka na gaba yawan Mm.
salloli eh, yawan ziyarce-ziyarce yawan eh, eh, dukkan aikace-aikacen da ake yi da hannaye da kafa da ido da sauransu mm, sannan sai na ƙarshe kuma yin amfani da dukiya ta na'am hanyar ciyarwa saboda Allah ko akan harka addini ko kuma ga mabukata. Waɗannan abubuwan guda hudu su suke Mm.
nuna takawa tana nan.
na'am Haka Babban tanadin mu ga watan Ramadan shine Mm.
mu yi kokarin ganin cewa wato mun haɗa kowane ɓangare da mm, zai iya nuna alamar akwai takawa daga akwai takawa a zuciyarmu na'am wajen yin aiki domin neman in mun shiga watan Ramadan aikin da za mu yi Allah ya karba wannan shine babban tanadi da ya kamata kowane musulmi ya yi.
Na'am, to masha Allah. Uh, Dakta, so da yawa za ka ga idan irin wannan lokaci ya zo 'yan kasuwanni sukan yi tanade-tanaden kayayyaki na waɗanda za su sayar su ci riba, wanda kuma a wani lokutan ma har ma kuɗaɗen da suka saro ɗin sukan yi ƙoƙarin ninka ribar ma da suke tunanin samu a watan da yake ba na Ramadan ba. Yayin da kuma a daidai wannan lokacin da magidanta musamman mazaje suke ta ƙoƙarin tanada dukkanin wani abu da ya kamata a ce na nau'i ne na abinci ko abin sha an yi amfani da shi a cikin wannan wata ɗin. yayin da wasu kuma wani bangaren suke ta kokarin musamman ɗaliban ilimi da malamai masu jin salloli na tarawih da tahajjudi su kuma a wannan lokacin suke ta kokarin gyaran hadda da makamantansu shin wanne ne yafi dacewa da shi wannan wata din wanda kuma fi daidai da da shari'a
Ah, ya yi kyau waɗannan abubuwa gaba ɗayan su dukkansu suna da kyau kuma Na'am.
dukkansu suna da alkhairi mm shi yasa a cikin ah, magana ta ta shimfiɗa na'am nake cewa sakawa ta shafi ayyuka na zuci ayyuka na harshe ayyuka na gaba da kuma ayyuka na dukiya wanda Mm.
kuma dukkan misalan da ka bayar din Mm.
nan duka suna da alaka da da- da waɗannan Mm.
ko babu wani abin da ɗan adam zai yi mai kyau na alkhairi na'am a ko ya yi na shar'i wanda zai samu zunubi ko fushin Allah Mm.
face ya yi amfani da ɗayan waɗannan abubuwa guda hudu ne na'am Eh, don haka in mutum eh, yanzu da ka bada misali akan ah, ɗalibai da Mm.
kuma mutane sauran bayan Allah da za su yi kokari tun kafin wata Ramadan ya shiga wato Mm.
su yi ta tanade tanade na kokarin wato darraba kansu akan yin aiki Mm.
Eh, misali yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan wata na Sha'aban da muke ciki Mm.
yana yawan ta azumi Mm.
ba wani wata da ya fi yawan yin azumi a jere a jere eh, bayan Ramadana kamar wannan wata Mm.
wanda yake nuna alamar tanadi ne da yin shiri da tsini kafin Ramadan ya shigo ta yadda in ya zo dama zangan jikinsa ya riga ya saba da azumi na'am don haka in aka zo ba zai kasala ba Mm.
haka kuma kaga salloli na Mm.
dare wanda a cikin ramadana ake so duka watan mutum ya cika yana yin nafiloli a cikin dare to Mm.
kaga mutum ya kamata tun yanzu ya fara shi na'am a cikin watan ramadan ana so a ƙara kaimi wajen maganar neman ilimi da kuma kusanci da alkur'ani na'am Ya- a- a- Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana alaƙar alkur'ani da watan ramadana
na'am alaƙa ce ta hudda hud shi Mm.
yasa yace shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'an na'am da nace inna anzalnahu fi lailatul qadr inna Mm.
anzalnahu fi lailatul mubaraka na'am sannan kowane wata na azumi annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi saukan qur'ani tare da jibril na'am to kaga wannan ke nuna muhimmancin mutum ya yi tanadi na hanyar wato neman gyaran tilawarsa ta qur'ani Mm.
neman wato abin nan karkata kurar eh, abin nan abin da yake ganin cewa eh, misali shi kansa alqur'anin da Mm.
kuma wanda yake da shi a cikin kwakwalwarsa a cikin kirjinsa ya yi kokari ya ga ya dawo da su saboda in an zo wata ramadana ya ta karanta su a cikin salloli Mm.
Eh, sannan haka kuma sauran ilimin muka a cikin ramadana ana amfana da tafsirin qur'ani ana karatun hadisan annabi sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam wasallam.
mutane dai samu kusanci zuwa ga Allah ta hanyar ƙara sanin sa Mm.
Eh, sannan kuma su dan wanda ka bada misali dan kasuwa Mm.
kowane mutum a kan sana'a sa yake iya neman aljanna ko Mm.
kuma ya jawo kansa fushin Allah Mm.
Eh, don haka ta hanyar aikin ka na gwamnati Mm.
za ka iya neman yardar Allah a cikin wata Ramadan Eh, irin wannan program yanzu misali da kuke yi a Mm.
cikin wata Ramadan ma za ka zo ka ci gaba da shi Insha Allah.
Ka sauran abokan aikinka In Allah ya kuna so.
watsa wa mutane mangaru na alkhairi Mm.
kuna watsa wa mutane wa'azoji da nasiha kuma kuna amfana su ma waɗanda suke sauraro suna amfana na'am sannan kuma eh, mu da sauran mutane almajirai yan kuma masu karantarwa Mm.
a madadin muri iya inda muka yi a masallaci ko a gida ya tsaya a nan Na'am.
kuma kun watsa a duniya kowa ya ji Mm.
to kaga kuma da wanda ya aikin alkhairi da wanda ya watsa shi dukkan su kowa yana da lada Allah yana tsara su Insha Allah.
kaga wannan yake nuna a cikin aikinka da sana'ar kama Mm.
kana iya yin aikin da zaka sama wa kanka abin da ake iya nema a Ramadana ta kowace irin fuska Insha a Allah.
kuma ɗan kasuwa waɗanda za su rika eh, saro abubuwan da mutane suke bukata a Mm.
cikin wata Ramadana an fi an fi yawan sayan kayan abinci Mm.
da kayan marmari eh, ab- abin nan da sauran abubuwa eh, da- eh, da mutane ko da a sauran lokuta ta yi bukatar su gare su ba ba- ba ta tsananta ba amma in Ramadana ta zo Mm.
za ga mutane suna damuwa da bukatar su musamman abubuwan marmari Mm.
a abubuwan da suke kara gina jiki saboda yawan wuni da ake yi a ba ruwa ba abinci a cikin mutum Mm.
yana da bukatar abinci mai kyau to kaga irin waɗannan kuma nau'ukan abincin Na'am.
a, mutumin kowa ne ke bukata da na ƙasa da matsakaita da kuma na sama Mm.
to kaga akwai bukatar lallai su kuma yan kasuwa nasu jihadin a nan bangaren Na'am.
eh, abin nan bayan karatun qur'ani da sallar dare da su yi shi ne Mm.
akan sana'ar su Na'am.
su yi kokari musamman kuma daga kungiyoyin irin na yan kasuwa Na'am.
a in ka bar mutane su a a ɗaiɗaikun su ta yi kowa yana ta tunanin ribar da zai samu Mm.
amma idan eh, amma idan ya zamana abin ya wuce iyaka iyaka matsayin su ɗaiɗaikun mutane kungiyoyi ne na 'yan kasuwa Mm.
wanda za su zai zai zama wato akwai akwai sa ido akan farashin kayayyaki Na'am.
na sutura da kayayyaki na abinci Mm.
da abubuwan da ake sanadarai kamar sukari da sauransu Mm.
to kaga irin waɗannan yin wannan ba karamin aikin alheri bane da zai rangwanta wa mutane eh, a cikin wannan wata Alright.
don haka duk wanda yake neman kusanci da Allah yana Mm.
da hanyar da zai yi da gwargwadon sana'arsa da Mm.
gwargwadon iliminsa da gwargwadon damar da yake da ita ta yin ibada ko kuma aikin da zai zai kawo sauki wa al'umma Na'am. To, to masha Allah, ina ga dakta anan zamu dan je hutu na takaitaccen lokaci wanda insha Allah da zaran mun dawo kuma sai shirin ya dora. masu sauraro kada shafa ana tare da shirye-shiryen gidan rediyo Sahaba FM akan mita 104.9 inda muke tare da Dr. Mansur Isa Yalwa inda yake mana fashin baki kan batutuwan ko kuma muhimman abubuwan da ya kamata a ce musulmi ya ɗabi'antu akan su ko kuma ya mai da hankali musamman na tanade-tanaden wata mai alfarma da yake shirin gabatowa wato watan Ramadana wanda kuma anan muka zo daidai gaba da zamu je hutu na takaitaccen lokaci mu bawa dakta dama ya dan sarara wanda kuma insha Allah da zarar mun dawo shirin zai dora daga inda muka tsaya a ci gaba da kasancewa da muka da manta mun muku alƙawarin cewa insha Allah za mu ba ku damar shigowa domin yin tambaya da kuma ba da taku gudunmuwar cikin wannan shiri mai albarka.
بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين وأكلم ربي خمسا أطهر بدني بالصلاة بوضوئي بركوعي بخشوعي دوما ألقى بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وأنمي مالي بزكاتي أطهره برضا الله للفقراء المساكين أعطيهم حقا لله الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج